سلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 391 a cikin sahihul bukhari a yau za mu tashi kan hadisi na 392 wanda hadisin yana ƙarƙashin babin ma ja'a fi qabrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abi bakar wa umar الإمام البخاري يتي حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله ابن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عمرو بن ميمون يتي يا عمر بن خطاب ياتي يا عبد الله ابن عمر أي لوكة عمر رضي الله عنه يكي مع عبد الله umarnin ya je ya tambayi Aisha, izhab ila ummil mu'minina Aisha, je wajen uwa ta muminai Aisha radiyallahu anha, jazakumullahu khairan. Fakul ka ce mata ya Umar ibn al-Khattabi alayki salam. Umar yana karanta maki sallama, ai yana yi maki sallama. Thumma salha bayan yi mata sallama ka tambaye ta ka roke ta al'udfana ma'a sahibai ta mana izini a rufe ni tare da abokan rayuwata shine annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar qalat sai aisha radiyallahu anha ta ce kuntu uriduhu li nafsi wannan wuri da umar ya roki a binne shi a wannan wurin wuri ne wanda na kasance ina son in zamo ni ce za a binnewa a wannan wurin fala'ufiran na yau ala nafsi ta ce a yau fala'ufiran na yau ala nafsi a yau zan zaɓe shi akan kaina falamma aqbal lokacin da ya gabato shi abdullahi wanda aka aika kala lahu ma ladaik sai umar radiyallahu anhu ya ce mashi ni ke tare da kai ta yarda ko ba ta yarda ba shine ma'ana kala adinat laka ya amiral mu'minin aisha ta yarda abin ne ka tare da annabi da abubakar قال سيتي ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع ba wani abin da ke da mahimmanci gare ni kamar wannan wuri wanda za a kwantar da ni fa idza qubittu lokacin da aka ɗauki raina fahmiluni ku ɗauke ni ثم سلموا sannan ku je ku yi sallama a wajen Aisha kenan thumma qul yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab fa in adhinat li fadfinuni wa illa farudduni ila maqabir al-muslimin Allahu akbar tare da Aisha ta yi izini fa amma Umar dan Khattab yace in na gama mutuwa ku je ku yi mata sallama ku ce Umar yana neman izinin a rufe shi a wannan wuri in ta yarda to in ba ta yarda ba ku je ku binne ni a makabarta ta musulmi inni la a'lamu ahadan haqqa bi hadha al-amri min ha'ula'i an-nafar annabi sai Umar radiyallahu anhu ya fara magana cewa in ya zama da na rasu ba wasu wanda nake ganin sun cancanci shi shugabanci mutane kamar wannan jama'a annafar الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ wanda annabi ya rasu yana yarda da su. فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة duk wanda waɗannan manya-manyan lattijawa suka zaɓa suka ce shine khalifa to shine khalifa bayana fasma'u lahu wa ati'u ku saurari abin da zai faɗa maku shi wanda aka zaɓa ɗin wa ati'u ku bi shi فسمى عثمان سي عمر يا أنبت عثمان وعليا دا علي بن أبي طالب وطلحة والزبير دا طلحة دا زبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأن الدكا سو سي أنبت سو وولد عليه شاب من الأنصار فقال sai wani mutum saurayi daga cikin mutanen madina ya shigo ma umar faƙala abshir ya amiral mu'minina bi bushra Allah ya kai shugaba na muminai ka yi albishir da bushara wadda Allah ya yi kana laka minal qadami fil islami ma qad alimt kana da daraja a cikin musuluncin nan irin wadda ka sani da gabatuwa thumma istukhlifta sannan aka aje ka a matsayin khalifa fa'adalta kai adalci thumma shahadatu ba'da hadha kullihi sannan kuma Allah ya arzata ka ka samu shahada zuwa aka yi aka kashe ka فقال في عمر رضي الله عنه يتي ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا إلى ما أتي أنسى مديدي دني ديدي دديدي تيني كفافا لا علي ولا لي انفتاح بانا دا باس نبي سنة عمر رضي الله عنه يتي أوصي الخليفة من بعدي للمهاجرين الأولين خيرا إنا ما خليفة بايانا وسية تا الخير ga mutanen da suka ƙaura daga makka zuwa madina mutane na farko an yi arifa lahum haqqahum ya san haƙƙin waɗannan mutane wanda suka ƙauro daga makka zuwa madina ko da an khalifantar da mutunan madina ne وأن يحفظ لهم حرمتهم كما يكيا ليمس الفرمس وأوصيه بالأنصار خيرا كما متانا مدينة وند أكثر أكثر داسوما إلى مس وصية الخير الذين تبوأوا الدار وند سكزون جدا والإيمان دكما إيماني أن يقبل من مسيئهم من محسنهم wanda ya kyautata a karɓar mashi kyautatawar shi wa yu'fa an musi'ihim wanda kuma bai kyautata ba ya munana aiki a yi mashi sauki a yafe mashi wa usihi bi dhimmatillah ina ma khalifa wanda zai zo baya na wasiya da alkawari na Allah duk wanda yake ma'abuci alkawari ne ko yahudi ne ya zama da akwai zimma akwai ahad to khalifa yayi kokari ya cika wannan annufa lahum bi ahadihim in aka ɗauki alkawari da kafirai a cika masu alkawarinsu wa an yuqatala min wara'ihim sannan a yi yaƙi baya gare su وألا يكلفوا فوق طاقتهم كأ أذى مسو أبن دباس في ɗauka. wannan ita ce wasiya ta Umar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu ya taɓa yin mafarki cewa akwai zakara ya ga zakara cikin bacci ya sare shi sau uku da bakin shi ya cake shi sau uku wannan mafarki ya tsaya ma Umar a rai to amma abinka da ɗan adam ko kuma abu in Allah ya ƙadarta shi suka ce idan nazalal ƙadar amiyal basar da ƙadara ta sabko sai ya zama na ido sun makance. Umar radiyallahu anhu yana tuni da wannan. Ya samifanci mutane shekaru wanda suka kai goma. Umar radiyallahu anhu yana cikin sallah a lokacin ne abu lu'lu'atal majusi ya zo ya tattaki Umar radiyallahu anhu wannan abu lu'lu'a bawa ne ga mughiyatu na shu'ba daman Umar yana haddarawa yana cewa wannan bayi wanda kuke kawo ba wanda suke ba musulmi ba ku yi hankali da su saboda yana kawo ƙaran mai gidan shi kula Allah Umar da ilhama da Allah ya mashi ya kalli irin wannan kawo ƙara kamar akwai tsoratarwa cikinta kamar wannan bawa akwai abin da yake riƙewa a zuciyar shi yake son ya zartar da shi Umar radiyallahu anhu ya mashi maganganu wanda suke masu daɗi da Umar ke tambayar shi na ji an ce kana abin nika gari raha kana yin shi maimakon ya tafi ta gaba ta baya yake tahowa sai ce ma Umar zan shirya maka wata mashin wanda larabawa za su taɗi suna firarta ashe yana nufi ya zo ya nemi kashe shi haka ya shirya da makamin shi umar radiyallahu anhu yana shirya sahu na sallah ta asuba don haka matar shi umu kulthum ya ali ibn abi talib ta ce ni menene ne alaƙa ta da tallata asuba mijina ga sallar asuba aka kashe shi shine umar babana ali ibn abi talib a sallah ta asuba aka kashe shi wannan kuma abu ne ta faɗa wanda man kaba ne ga waɗannan mutane guda biyu ya zama da cikin sallah kuma ma ta asuba wadda ta ce mashhuda ne wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan daraja ne ga waɗannan mutane guda biyu a kashe su a cikin sallah ta asuba muna jami'a Ja'far aka kashe shi na yi mai rafa a wannan lokacin ɗaya daga ciki na ce kada umarun faruku اغتيل مثله وأكثر أهل الحق لم يتحرر فهذه هي الدنيا وذلك شأنها فلم تسلم الأخيار من ظلم أحقر wannan ɗaya ne kaɗan daga wannan kasida wannan faɗa irin su shi ma wanda aka kashe irin su malam ja'far a cikin sallah wannan mankuba ce ga wannan amma yana gyara sahu wannan ba majusi abu ru'a ya zo ya soke shi ya soki mutum tara baitin umar radiyallahu anhu sai wani ya ɗauki wani ragga ya watsa mashi ga fuska sai suka kama shi umar da ya ji wannan abu tambaya ya yi wane ne ya kashe ni wane ne ya soke ni aka ce mashi ai abu ru'u'a ne wannan bawa na mughira yace wannan wanda ke yin sana'a din nan aka ce mashi eh ka ji imani na Umar da salamatu sadri nashi yace ya gode ma Allah madaukakin sarki da bai sa mutuwar shi ta zamo ga hannun wani musulmi ba yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah idan saboda wai kai ya zama musulmi ne ya kashe shi ya je yana jayayya da shi gaba ga Allah a'a ƙara da dai ba musulmi bane ya aikata mashi haka baitin an yi haka haka aka ɗauko likita yasa aka ba shi nono yana shan nonon nan nonon nan ya zurke daga nan likita ya ce ya amira mu'minin ausi ka yi wasiya fa innaka mayyit dan mutuwa za ka yi umar radiyallahu anhu ya ce da baka faɗi haka ba da sai mun shiga ƙasar wando ɗaya da kai da ƙarya ka yi idan shi da kanshi ya san rasuwa ta shi to lokacin da ya ga rasuwa ta matso mashi a wannan lokacin ne ya fara shirya mata ya fara aika ma Aisha radiyallahu anha yace yana son wannan wuri na kusa ga Abubakar wanda shi Abubakar an aje shi ne gefen tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan wannan wuri na uku yana son shi a binne shi a wannan wuri aisha radiyallahu anha ta ce ina son shiga kaina fala ufiran na yawma ala nafsi amma zan zaɓi na zaɓi umar ɗin akan kaina umar ɗan shi ya aika da aka je wajen Aisha aka faɗa mata kunjiyar da ta ce, da ni na zaɓen makaina shi, ni ke son abin ne ni a wannan wuri, amma yanzu na zaɓe Umar a kan shi, kuma daga baya kun ji cewa ta yi ka a zo a ce za a rufe ta ita ta hudu a wannan wurin. Saboda ikhlasi kurum, ka a zo a ce ai annabi ne da Abubakar da Umar da Aisha, wanda inda an faɗi haka ɗin ta cancanci a faɗi hakan akanta wadda annabin akan waye rasu akan jikin ita Aisha radiyallahu anha ya rasu kidan ko da an aje ta wannan wurin ta cancanta mutumin da ya cancanci in aka ce annabi wa kafi so ya ce wanci ba tare da ya bambanta tsakanin maza da mata ba ruhu wannan ta cancanci a ce an aje ta kusan waɗannan falamma akbal wannan yana nuna mutum zai iya neman kusantan mutanen kirki ko da wajen makabarta ne lokacin da zai zama mutum yana kusan mutanen kirki a wajen makabarta za a zo a tsaya kusan shi a mashi addu'a. Lokacin da Abdullahi ibn Umar falamma aqbala qala lahu ma ladayk muke labari suka ce tarban wanda ka aika ko kamin ya dawo ka tambaye shi ba gajar dangana ba ne ɗan adam an yi shi da gaugawa wa kana insanu ajulan ɗan adam yana da gaugawa akan rayuwa da ma'aiki da abubakar umar ya rayu bayan musulun shi to don haka ba abin da zai yi mai daɗi kamar ya gagga shiga wanda suka rayu tare kuma suna wuri guda lokacin da ya gabato kamin ya kawo ya ce mashi maladaik me ke tare da kai قال أذنت لك يا أمير المؤمنين ta ce ta maka izini na a zo a binne ka a wannan wuri. Kala ma kana shay'un ahamma ilayya min zalikal mabda ba wani abin da yake da mahimmanci gare ni kamar wannan wuri ya zama na an ɗauke ni an binne a wannan wuri. a nan me yake fahimtar da mu sunna shi ne a kai mutum makabarta a rufe shi to amma ama mutum kabari a wani wuri wanda ba makabarta ba fa a baya mun yi bayani akan yin kabari cikin masallaci wannan daban yake a mutum ya fidda wani wuri ya ce a mashi kabari sunna shi ne a mutum kabari a makabarta amma in aka mashi kabari a wani wuri wanda ba makabarta ba ana nufin wannan an saba ma Allah kenan a rinka bambanta hukunce-hukunce ya aka ce wannan sunna ne an so haka aka so amma wajibi kuma wani abu ne daban sunna haka annabi ke yi bin sunna wannan abin da annabi ya aikata ko ma ku aikata haka nan ya halitta to amma in mutum aka masa kabari wanda ba masal ba, ba makabarta ba wannan yana nuna an saba Allah kenan kaga abin da sahabbai suka yi annabi dai akwai nasi akan shi amma abubakar da umar rufe su da aka yi tare da annabi kaga an baro makabarta aka zo aka rufe su wannan wuri to nan akwai nassi to wannan ke nuna maka cewa ya halitta a yi haka ɗin amma abin da yake mustahabbi abin da yake sunna abin da annabi ya tafi a kai shine a kai mutum makabarta inda ake kai kowane mutum in ya rasu wannan shine sunna in aka yi ba haka ɗin ba kuma ba a sa shi cikin abin da za a cewa an aikata haram ana an gane dai ahkam al-ahkam at-taklifiyya ko akwai abin da dole ne wannan inda an ce dole ne a rufe a makabarta wani dalili ya nuna haka to a wannan lokacin bai halitta a rufe ba makaranta ba makabarta ba amma mustahabbi ne an so ne sunna ne haka annabi ya tafi akai in ba a yi haka nan ba ba a sa shi cikin abu wanda yake haramun ne wanda zai iya intikadi naka zai iya cewa an bar sunna ko shi in ka kalli abin da sahabbai suka yi baka ita ka ce sun bar sunna ba sai umar ya ce fa'ila ko bittu in aka ɗauki raina fahmilu ne sun makallimu ya riga ya tambayi aisha ya ce to in aka ɗauki raina ku ɗauke ni sannan kun sallama ثم قل يكي شبه عبد الله بن عمر سيكتي يستأذن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ينا نيمان إذني إذني وانا كنا جي نبيني كو fa'in abin fa'in abinat ni in Aisha ta yi izini na a rufe ni a wannan wurin fadfinuni ku rufe ni a wannan wurin malamai suka ce wannan ya nuna in mutum ya yi alkawarin zai yi wani abu in ya ga dama ya ja da baya daga yin wannan alkawarin babu laifi gare shi saboda gaya umar yana tunanin aisha tana iya ta sauya magana don haka yi ne musu nemi izini na biyu inda ba ya halitta ba da bai mata wannan tunanin haka dai ire-iren su badruddin al-aini suka tafi akai amma dai cika alkawari simat ne na masu imani Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda kuka yi imani ku rinka cika al uqud ababe wanda aka yi yarjejeniya a kansu ko alkawurra in an yi wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wannan shine sima ta mutum wanda yake mumini wa illa in ba ta yi izini ba farudduni ila makabirin musulmi to ku je ku kai ni zuwa makabarto na musulmi sannan sai umar radiyallahu anhu ya ci gaba da wasiya na farko ya yi wasiya a kan bashi ana biyar umar bashi shugaba na ƙasa ya rasu akwai bashi a kan shi saboda adalcin umar radiyallahu anhu ya ce ma shi Abdullah ya ce akwai bashi a kaina kuma ya san yadda matsayin bashi yake in ana biyan mutum bashi ya ce in na rasu bashi wanda ake biya ta ka ba ka gani shi ya san cewa kudin shi ba su iya biya ya ce askwai bano adi kabila ce wadda umar yake dangantuwa da su ya ce nemi taimakonsu wajen biyan wannan bashi in baka samu ba nemi taimakon ƙuraishawa yake faɗa maɗan shi ya samu ya biya mashi wannan bashi wanda ake biye shi mutum ya shugabanci mutane wannan shekaru a ce ga bashi akan shi kuma bai zo ya aje wani abu wanda za a biyan wannan bashin da shi ba akwai wani gida wanda ake ce ma darul qada mun riga mun wuce wannan gidan ana ce mashi gida ne na biya saboda an sai da gidan ne an biya bashi wanda ake biyan Umar radiyallahu anhu saboda lokacin da ya mallaki mutane ya mallake su ne don ya tafiyar da al'amuransu cikin abin da zai gyara su ba don ya zo ya yi handama ba. Umar radiyallahu anhu ya ceto, cin wannan kuma sai ya fara tunanin suwa za su samuwa khalifofi bayan shi. yace inni la a'lamu ahadan ahaqqa bi hadha al-amri min ha'ula'i an-nafar alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa anhum radin bayan mutuwarsa ba wanda na ga ya cancanci ya jagoranci mutane kamar waɗannan annafar mutane daga uku zuwa tara su ake tema nafar ya ce ban ga wanda suka cancanci su jagoranci mutane ba kamar waɗannan mutanen wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu wa huwa anhum radin yana yarda da su فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة waɗannan mutanen da zan zaɓa ci cikinsu in aka ɗauki ɗaya kowane ya tantance zama khalifa in kuma suka yi shawara suka ce wane ne khalifa to wannan shi ne khalifa fasma'u lahu wa ati'u ku saurare shi ku bi shi da ya tashi ambatawa shi Umar radiyallahu anhu fasamma Uthmana kana ga min satanatihi wanda ya ambata din kuma shine ya zama khalifa Allah
wa aliyan kuma kana da shi biyu baya wa talha wa zubair wa abdurrahman ibn auf wa sa'ad ibn abi waqas ya ambata waɗannan mutane akwai abu ubaida aminul umma saboda ai shi ya rasu ne Allah
zamanin umar da haka ba ambata wannan ba wannan ke nuna maka yanda shura take a musulunci shura daban take da demokratiya na'am ko da wajen ɓangaren kakale za a zaɓi shugaban ma shura ahlus shura ana zaɓen masu hankali ne Mm.
masu tunane lattijawa wanda suka san ta kamata suke zaunawa su karanti hankalin wanda ake son ya zama shugaban ƙasa sai su ce mun zaɓuwa ne wannan shine ɗariƙa ta musulunci Mm.
ana ce masu ahlul hallu wal aqd waɗanda in al'amari ya zo su ne ake neman shawara su warware wannan al'amarin duk wani abu mai sarƙaƙiya suke iya warware shi wannan shine musulunci to ita wannan baƙuwa demokarafiyya wadda ta zo sai ta zo da wani tsari na yawa yawa kuma in ka kalli yadda alkur'ani yake in ya zubo zargin shi yana zargi ne yana zargin ɓangaren yawa walakin da aktaran nasu la ya'lamun aktharuhum fasiqun lil haqqi karihun illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma hum sai kaji in ana yabo kaɗan ake yabo masu yawan zargin su ake yi kenan mafiya yawan mutane ga yanda su suke kaɗan ne waɗanda Allah yake yabo su ne wanda suke ‘yan kaɗan cikin kowace sifa to in ya zamana a demokaratiyya akwai annabi guda tara da a ce akwai annabi guda tara sun aje kansu a zaɓe su ‘yan kwaya guda goma a demokaratiya za su rinjayi wannan annabi guda tara. Don Allah idan aka taɓa jin haka, saboda wai wannan su suka fi yawa. Don haka ka yi mamaki a cikin demokaratiya, in ka kalli wani shugaban sai ka kasa gane, wai wannan mahaukaci ne ko mai hankali ne. da ya fara magana ka ga sakarai ne bai san me yake faɗa ba na'am in ya motsa ya zuba shirme saboda me demokarafiyya ta kawo shi saboda yawa ne su ko daman waɗanda suke da yawa lalatattu su suka fi yawa don haka in suka zo da shi inna turura ala ashkaliha taqa'u falal balabil wal girman tajtami'u to don haka sai su zo da irin su shikenan mutane kuma su yi ta wahala a rasa mafita to don haka so da yawa ba ta cika haifaɗa da ido ba don haka kaga khalifofi na annabi za ya zo ya yi ta jagorantar mutane har ma ya rasu in dai al'amuran mutane ya zauna yadda ake bukata mutum yana da tausai yana kallon mutane da tausai yana neman abin da zai gyara mutane a rinka diba ko ko da wannan abu daidai ne a diba a gani shin zai gyara al'umma mutane za su ji daɗin shi ko ba za su ji daɗin shi ba abu wanda yake daidai in ya zama zai kuntata ma mutane sunan shi kuntatawa inda hali ana iya jinkirtar da shi har wani lokaci ko shigar da wannan abin sannu sannu har mutane su kai su saba to haka ake bi sai kaga an zanna da shugaba da mutane lafiya lau kuma kau da kai haƙuri rashin waiwayawa sauƙaƙa ma mutane rayuwa wannan shi ke sa shugaba ya ci nasara akan shugabancin shi in kau aka same shi irin haka to insha Allah mu shekara dubu ba wata shari'a wadda ta zo take ku cire shi ko ku fidda shi ko ɗanɗana in ɗanɗana wannan duka shirme ne na demokaratiyya ta zo da ɗanɗana in ɗanɗana Na'am.
amma in yi zama da ka zo kuma ka tsananta ma mutane ka tada ma mutane hankali to Allah madaukakin sarki shi yayi dauki nauyin ta tada maka da hankali Allah ne dauki nauyin tada maka da hankali ka bari ba sai wani ya zo ya tada maka ba ko an ce bari i a'a da gaskiya sai ka wanne lafiya Na'am.
dan haka kaga Umar radiyallahu anhu ya yi ya kare lafiya sai yabo duk in aka ce adalci Umar ake tunawa da shi waɗannan su ne an- a, Umar radiyallahu anhu ya zaɓa ko dai a zaɓi khalifa cikin su ko kuma su su zaɓi wanda zai zama khalifa sai wani saurayi ya shigo nan ya ce min al-ansar shi kuma ibnu abbas min al-muhajirin dan ya ce lokacin da annabi ya hijira min al-mustadafin da shi da ba- baba shi lubaba shi ma kanshi ya zo ya yi ma Umar alfishir ya ce ga ka kayi abu kaza kayi abu kaza kayi abu kaza kayi abu kaza annabi ya rasu yana yarda da kai abubakar radiyallahu anhu ya rasu yana yarda da kai mu ma muna yarda da kai inji abdullahi ibnu abbas umar radiyallahu anhu ya ce yarda ta annabi da ya yi da ni har ya rasu ina gode ma Allah akan haka haka yarda ta abubakar fadlati ita ma ina gode ma Allah akan haka to wajen kuɗin nan wanda na shugabanta to nan ne umar yake cewa wa dhalika kafafan la alayya walaliya wannan jagorantar ku da na yi na so a ce kurum na fita ba laifi ko ma ban samu ladan shugabantar ku ba Allah.
ji irin adalci wanda ya zuba a rayuwa shi Umar ya zauna cikin wahala bal har iyalan shi ko wani abu ya gani da Abdullahi bin Umar yana iya ɗaukar shi ya maida shi cikin kuɗi na musulmi baitul mal ko ya nemi hakan amma tare da haka yana tsoron ka shugabancin nan ya zamo mai mugun abu ranar tashin alkiyama don haka annabi ya ce nahnu na la nuwalli hadha al-amra man talabahu duk wanda ya zo ya nema ya ce a bani mu ba mu bashi shi annabi ya ce ba Abu Dharr yayi hankali da shi saboda abin kunya ne da abin da na sani a ranar tashin alkiyama sannan sai Umar radiyallahu anhu ya ci gaba da wasiya ga wanda zai zo khalifa bayan shi yace usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalin khaira wadanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ina ma khalifa wasiya da su an ya'rifa lahum haqqahum ya san hakkin su gare su su ne suka bar komi na wannan rayuwa suka biyo ma'aiki saboda sun zaɓi ma'aiki akan dukkan komai kuma ya kiyaye wa an yi hafaza lahum hurmatahum ya kiyaye masu alfarmasu wa usihi bil ansari khairan kuma ina mai wasiya da mutanen madina wasiya ta alkhairi ga su su suka zo suka sha wahala su suka fakar da annabi suka ba annabi wurin zama suka kyautata mashi suka yi yaƙe-yaƙe saboda annabi su ma khalifa wanda zai zo ya kyautata masu wanda ya kyautata daga cikinsu ya karɓi kyautatawar shi in aka samu wanda ya monana kuma ya yafe da wannan ne ake jagoranta al'umma kuma a ci nasara amma in ka ce duk wanda ya munana sai ka nuna mashi munana wa shi ko sai ka mashi ba, ko sai ka tada hankali ko sai ka dubiye shi to wannan za a samu matsala wanda ya kyautata aka ɗauke kyautata wa shi wanda ya munana za a kalle shi a gane alkhairi wajen a yafe mashi yafi ko kuma a kama shi da laifin shi don wasu tsawato wannan duka yanayi ke bada shi wannan a kama shi da laifi a nuna mashi ba daidai ba ne a mashi abin da ya dace da shi shi ke tsawatar da wasu wannan kuma a jinkirta a kyale shi a jira lokaci shi ne zai ba da sakamako wanda yake mai kyau wa usihi bi zimmatillahi wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam nan abin da ake nufi da zimma shine alkawari wanda aka yi alkawari da cikin yahudiyawa da nasarawa to a cika musu alkawarinsu
tsallake bil muhajirin eh wa usi bil muhajirin al-awwalin khayr wannan mun karanta shi المهاجرين الأولين خيرا من كرم تاشي أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم كوكو أكو كلمة دلب منتا أم وشي بچي كي سلاشي Ya sikiriz. Yalla ya sikiriz. Ey. Muallim. Muallim ya sikiriz.
وأن يقاتل من ورائهم كما أن يقاتل وجنك أو أن يقاتل Wa an yuqatala يقاتل
min wara'ihim.
an yuqbala min Kuma ba kuma.
وأن يقاتل من ورائهم Na na gaske.
يقاتل وأن يقاتل kenan a yaƙi shi wannan shugaba in za a yaƙi in yi katala ne in yi katila kenan shi ya yaƙi to amma ana nufin in za a yaƙe shi suna tare da shi ko kuma in wani abu ya zo na a yaƙi saboda su a yi saboda su wa Allah yukallafu fawqa taqatihim kuma ka a aza musu abin da ba su iyawa kenan in wani abu ya zo na yaƙi ana iya a yaƙi don a kare su saboda wannan dimma da alkawari da ke da kwai tsakanin su da khalifa na musulmi wannan hadisi dai mafiya yawan abin da ke cikin shi mun ji hadisi ne wanda yake nuna rasuwa ta Umar radiyallahu anhu babban khalifa wanda ya biyo ma abubakar radiyallahu anhu al-imam al-bukhari yace babu ma yunha min sabbin alwat wannan babu zai yi bayanin abin da aka hana na zagin mamata mutum ya mutu a tsine mashi mutum ya mutu a zage shi الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الأموات النبي صلى الله عليه وسلم يتي كك زاكي ممتا فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ila ma qad qaddamu kakku zagi matattu don su sun je sun tar da abin da suka gabatar na aiki in alkhairi ne su ga alkhairi in sharri suka gabatar a duniya su ga sharri ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة باب ما ينهى عن من سب الأموات wannan babi ne wanda zai yi bayani akan hani daga zagin wanda suke matattu sabbu asalin shi suka ce saboda ma'anar shi alƙata'u alƙata'u yanke abu ko ya zamana daga yanke abu ne ko ya zamana daga kafa ta dubura ne kafa ta dubura tana da wannan sunan lokacin da ka zagi mutum kamar ka yaye al'aurar shi ne ko ya zamo sabbu daga kafa ne yanke abu ka yanke mashi albarka ka yanke shi daga rahama ko kuma ya zama na ka buɗe mashi al'aura daga nan ne larabawa suka ɗauki kalima ta zagi sabbu annabi ya ce kakkurin ka zagin waɗanda suke sun mutu dan sun je sun tar da abin da suka aikata a nan kuna ga annabi ya hana a zagi mamata wannan zagi la tasubbul amwat wannan mutlaq ne ka ku zagi wanda suke mamata mutum wanda yake musulmi ne ya mutu a matsayin musulmi ba a zage shi ba a zagin shi annabi ya hana zagin shi don haka lokacin da ibnu hajar wanda waɗanda suke ganin ya halitta a zagi mamaci suke dogara da maganganu na ibnu hajar lokacin da ya ce da al'imam bukhari ya ce babu ma yunha wannan babu ne wanda ke nuna abin da ake hanawa sai ibn hajar ya ce wannan ke nuna akwai zagi wanda ake hanawa akwai zagi wanda ba a hanawa ka san wani lokaci a samu malamai ba su kan mazhabi guda akwai saɓani kuma akwai amfani ga 'yan baya da al'imamu ibn hajar yanzu za ku ji akwai nakal da ake yiwa daga ibnu hajar karkashin wannan hadithin lokacin da ibnu hajar ya ce wannan ke nuna cikin akwai zagi wanda aka hana kenan babi ne wanda ke nuna abin da aka hana na zagin mamaci kenan akwai wani abu wanda ba a hana ba na zagin mamaci da ibnu hajar ya yi wannan fahimta badruddin al'aini ya ce la mu ba musallamawa akan cewa akwai wani zagi wanda ya halitta a zagi mamaci da shi an gane yace ma wannan masdariya ce kawai abin da ke nunawa babu nahyi an sabbil amwat ka san ma din nan masdariya kenan sai ma yunha ma da abin da ke tare da ita fi ta'wilil masdar sai a ce babu nahyi kawai haka badrul aini tun wajen unwani lokacin da ibnu hajar ya fara cewa kenan yana nuna akwai zagi wanda ake iya a yi akwai wanda bai kamata a yi bauci tukunna ba mu yarda ba nan an gane da ibnu hajar ya kawo cewa hadithi na wanda ya riga ya gabatan nan wanda ke nuna wani ya mutu fa asnau alaihi sharran kenan wannan yana nuna ai ibnu hajar yayi magana kan shi kenan wannan yana nuna akwai abin da ana iya faɗin shi ga wanda ya mutu na sharri badruddin al-aini mutum ne wanda yake wajen ɓangaren akliyat da ababe wanda suke na lura in kana karanta littafin nan guda biyu fathul bari kana karanta umdatul qari lalle in kama ibnu hajar jinjinawa wajen ɓangaren hartace nassosi na alkitabu wa sunna to za ka ma badruddin al'aini kuma ƙwarewa wajen ɓangaren larabci da wajen ɓangaren aiki da hankali wajen fahimtar nasosi dole ne wani abu wallahi wanda muka yi ta'aliki a baya akan shi sai daga baya ne kofi akan maganar shi jama'a akwai ababe wanda muka faɗa a baya wanda ke nuna abu ya ci karo ko bai ci karo ba mun faɗi ababe da yawa wanda aka ce ka kalle su sun sun haɗu ko ba su haɗu ba in suka sha bamban to ba cin karo yanzu ga hadisi wanda ke nuna sahabbai wani mutum ya mutu fa asnau alaihi sharran wannan ke nuna an ambata mamaci da halin da yake ciki ko nan wannan hadisi wanda ke gaban mu an ce la tasubbul amwat cikin ababe wanda muka yi bayanin su in kana son ka samu mafita ga nasosi irin wannan kalli dukkan waɗannan ababen abin guda ne in abin guda ne hukunci guda ne in hukunci guda ne wuri guda ne in wuri guda ne lokaci guda ne in lokaci guda ne shin abin fuska ɗaya ne ko ko fuskoki daban-daban ne shin abin da ake nufi duka ake nufi ko kaɗan yanzu ake nufi ko nan gaba dukkan waɗannan kaɗan kenan daga cikin ababe wanda malamai ke bi su gano cewa an ci karo ko ba ci karo ba to yanzu da fitar dinin aini ya zo sai ce ambata sharri na mamaci wani abu ne daban zage shi wani abu ne daban mutum a faɗi a ce ka matsalan wane wane yana da tsadar kaya faɗin mummunan halin shi ne amma ka ga a al'ada ba a ce mashi zagi wannan babin riba yake shiga ka ce wane bai da sakin fuska bai da sakin fuska akwai wanda suke ganin cijewa ma yana nuna izzatun nafsi cewa na isa ban san wasa inda mutane za su ce wane bai da sakin fuska sun faɗi wani abu wanda yake sharri ne gare shi amma ba su sage shi ba kenan zagi wani abu ne faɗin wani abu wanda yake ba mai kyau ba ne wani abu ne daban yanzu ku tsaya ku gani abin bambanta tsakanin zagi game da mamaci wanda ya riga ya rasu riba yanzu sheikh bahir bauti da ya rasu yana daga cikin waɗanda suke cewa za a iya fiddo salatul fatih cikin alkur'ani wanda wallahi da muka zauna da ɗan shi sai da yake to ɗan shi fa ahmad wanda ya rasu ni ban san ya ji maganar baban shi bane ya ce in aka ce haka ne za a iya fiddo cewa fir'auna mu'min fir'auna mu'mini ne za a iya da cikin alkur'ani iblisu mumini ne saboda akwai kalima ta iblisu a cikin alkur'ani akwai kalima ta mu'min kenan duk abin da ka ga dama ka zo da shi na banna kana iya ɗauko kalima ka haɗa da kalima ya baka sakamako to yanzu matsalan kai da ka zo warwarewa sai ka ce abin da malam ya tafi akan cewa za a iya fito salatul fatihi a cikin alkur'ani ba daidai ba ne kuskure ne kaga ka ce wani ya yi kuskure faɗin wani abu ne wanda bai samu dace ma daidai a kan shi ba to kaga wannan faɗin wani abu ne ga wanda yake ya rasu za ka iya cewa jajircewa da ya yi akan abu kaza abu kaza abu kaza ba daidai ba ne wannan ka faɗi wani abu wanda ya yi shi ba daidai ba ne amma ka kira wane ka ce wane mutumin banza ne wannan sunan shi zaki ina tsammanin wannan duk ba haushi bai bukata sai an mashi shar'i bambanci tsakanin wannan da wannan to annabi da ya hani cewa ka a zagi na mace in bayani za kai na wani kuskure da ya yi ya yi wani abu wanda bai dace ba e bayanin abin da ya yi amma zagin shi wannan an hana zagin mamaci badar dinil ainihi da ya ci gaba ya ce in kuma kana nufin kafiri ne ai nan gaba za ka ga eh, ibnu eh, al-imam bukhari zai zo da magana da aka yi abdullahi ibn abbas da yi magana akan la'antan abu lahabin badruddin al-aini yace aslan wannan hadisi wanda yake cewa la tasubbul amwat aslan ba ma ya magana akan munafiki ba ya magana akan kafiri idan ana magana ne akan musulmi wanda zai zamo a wannan matsayi ala ayyati halin wannan shine taujihi na annabi kuma kowane daga cikin mu ya san bambanci tsakanin zagi da kuma faɗin kuskure ko faɗin aibi na mutum don haka lokacin da sahabbai suka zo wajen tantancewa sun san cewa wasu ababe wanda ake faɗa ma wanda bai nan gaskiya ne suka ce in kana fi akhi ma aqulu in abin da yake kan shi din fa abin da muka faɗa din haka yake annabi yace shi ne yayi da shi din wannan ba wai dan abin da aka faɗa kan wanda aka yi da shi ba ƙarya ne a'a saboda kiyaye mutuncin dan adam don kala ana gayin gaskiya a kan shi wata rana za a je a gayi abin da bai yi ba a ce ya yi a gayi abin da ba shi bane a kan shi kenan nan abin da yasa aka hana yi da mutum don kiyaye zari'a abin da zai kai ka zuwa ga abin da haramun ne ko da abin da ya faɗa haka ɗin ne to amma zagi ba wanda ya maka izini ka zagi wani ka ɗauko shi ka zage shi ba a zagin mamata mutlaƙan ambata shi da sahabbai suka yi wane wane kai akwai yawan sallah wane wane akwai yawan zakka wane wane akwai kaɗan gaskiya wane wallahi ba ruwan shi da sallah kaga ajali ya zo Ah, wane bai ma damu da addini ba kana ga wane kaza ne wannan wani abu ne daban to kuma ka ɗauko shi ka ɗora mashi zagi wani abu ne daban don haka duk lokacin da muka tantance wajen waɗannan ababe wanda muke yawan maimaitawa za mu iya gane tsakanin daidai da ba daidai ba? Ko da ka ji mutumin da ake faɗa ma sunan malami ne yana bayani akan wasu ababen. Babu zikir shiraril mauta wannan babu ne wanda zai yi bayani akan ambata lalatattu a cikin matattu. lalatattu a cikin matattu. Mu kula da kyau, me zai zo ƙarƙashin wannan. Ina tunatar da ku da abin da Badruddin al-Aini ya ce, abin da ake magana ba kafiri da munafiki ake magana ba. Abin da zai zo nan kuma, za ku ga yana magana ne akan kafiri Abu Lahabi. Wanda bauta ma Allah muke da bayanin shigar shi wuta. فلعنت بسام دقى الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الإمام البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال أبو لهب دقى عبد الله بن عباس لوكة تندوي أنبت وين حديثي سي yace qala abu lahab alayhi la'natullah Abdullah ibn Abbas yace abu lahab tsinuwa Allah ta tabbata akan shi yace للنبي صلى الله عليه وسلم جماعيك ميتي مع النبي تبا لك تابيوة تتبت غريك كو أثارة تتبت غريك سائر اليوم بك ونن فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب sai aya ta farko da cewa tabbat ya da abi lahabin wa tabb asara da taɓewa da yake ma annabi addu'a da ita shi hannuwan shi suka taɓe shi da kanshi ya taɓe a nan kaga abdullahi ibn abbas ya ce ma abu lahabin alaihi la'anatullah yanzu nan kaga wajen ɓangaren hadithi sai malamai suka ce kasan abdullahi ibn abbas an an haife shi ne kamin hijira da shekara uku annabi bayan ai- an aiko shi shekara nawa ya a makka sha uku uku kenan lokacin da annabi ya fara kira yana yiwa a lokacin da aka yi wannan abin ibnu abbas ko haihuwar shi ba a yi ba an haife shi kamin hijira da shekara uku to yanzu nan gashi ya ce kala abu lahabin wannan yana nuna ibnu abbas ba ji yayi abu lahabin ya faɗa ba ba ganin yayi ba bai zo wurin ba to wannan suna ce mashi mursalin sahabi in sahabi na annabi ya faɗi wani abin da ke nuna bai ji ba bai nan aka yi to wannan ana ɗauka shi ne akan cewa ya je shi ne ga sahabi ana ɗauka shi ne alal ittisal dan ibnu abbas tabbas bai san lokacin da aka yi wannan abu ba. Gashi kuma ya ce kala Abu Lahabin, Abu Lahabin ya faɗa. To da ya biyo mashi da la'anta, ni yasa ya la'ance shi, saboda ya mutu yana kafiri. Wanda har Alƙur'ani ma ya nuna zai mutu kafirin kuma ya mutu a haka. Wannan yana nuna mu'ajiza ta Alƙur'ani. Malamai suka ce da yanzu da lokacin da aya ta sauka cewa zai shiga wuta shi abu lahabin da a ce zai zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ya gama rosa aya ta alkur'ani dan ko munafikai cewa ba su to ga muhammad ya ce zai shiga wuta ga shi ya musulunta ko da irin musuluncin nan na munafikai fa da a ce zai zo ya yi irin shi da munafikai za su rinka cewa ah to ya ce zai shiga wuta ga ya zo yayi imani tare da shi wannan zai zama tangarda ga wannan addinin ga aya ta qur'ani ana karantawa wanda aka ce zai shiga wutan ya zo ya musulunta da wannan ya zama fitina ga al'umma amma katiba yana ji ana karanta wannan sura matar shi tana ji ana karanta wannan sura kuma ya dage ya mutu akan kafircin to kafiri in yana da rai ko in bai mutu ba ko kafiri ne ba ka cewa la'anatullahi alaihi saboda la'anan nan ka ce ka Allah ya mashi rahama shi kuma yana yiwa Allah ya sa ya musulunta ya amfani da musulunci shi kuma ya amfani musulmi don haka ba a la'anta kafiri na daban an gane na daban ba ka ce la'anatullahi alal kafiri ba ba shi ba ka nemi kafiri wani da sunan shi ka ce Allah ya la'ance shi sai in ya mutu akan kafirci ko balle kuma musulmi ka ce Allah ya la'ance shi haramun ne ba a yin haka nan to da haka abdullahi ibn abbas ya ce abu lahab din allah ya la'ance shi ku ba ladabi na sahabban annabi to amma saboda su sahabbai ba su da wasu muwala wanda ya bi allah shine mai daraja a wajensu wanda bai bi allah ba duk girman shi duk daga inda ya fito ba bakin komi yake gare su ba abu lahabin dan uwan baban ma'aiki ne kamar yadda abbas baban shi dan uwan baban ma'aiki ne dan uwan baban shi ne fa yake zagi yake cewa Allah ya la'ance shi dan saboda su ba su san mujamala ba duk darajar shi tun da yayi ma annabi wannan zagi yayi ma annabi wannan mummunan addu'a daga nan dandanan shi ya zama banza darajar shi ta zama banza dan haka abdullahi ibn abbas ya la'ance shi annabi ne ya zo ya hau dutse ƙuraishawa na sa ƙasa sai da ya kuruwa asuba ta wayo asuba suka tattaro so da yawa an aka tashi kai musu hari ana zuwa ne da asuba don haka ko annabin cewa ya inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundari in muka wayi gari ƙofa garin wasu masu gari da sunan yaƙi to a wannan lokacin asuba ta musu muni idan haka da an ji kururuwa da asuba yana yiwa hari aka kawo shine duk ɗan uwa na annabi suka tattaru abu lahabin yana tare da su annabi ya ce masu kuna wannan kwarin ga ni kan doci ina cin kayo wannan kwarin wanda ku ba ku cin kayo shi da zan ce muku ga sojoji nan sun taso za su yaka ku kun yarda da abin da na faɗa ba ku suka ce ai ba mu taɓa tumaka da ƙarya ba sai ce to ina muku gargaɗi ku waɗanda suke ƙurayshawa ku wanda kuke banu hashim da sifa ta daban ina ma sauran mutane kuma gargaɗi na su zo su bi Allah to anan ne Abu Lahab din nan yace tabballaka sa'iral yawm taɓewa da asara ta tabbata gare ka duk tsawon wannan yini alifata jama'a tana don wannan ne ka tattara mu idan ka bata mamu lokaci idan haka aya ta sauka da abin da ta sauka da shi abin da ke da kwai nan kun gani wannan mutum ne wanda yake kafiri ne ya mutu ba kan musulunci ba abdullahi ibn abbas ya bi shi da wannan don haka lokacin da za ka zo ka ce ka samu dalili akan wannan hankalinka kai ya tafi akan cewa kana so kai aje dalili ne tsakanin kafiri da mumini da ka kista wannan akan abin da ke gudana ga wani mutum wanda ya mutu wanda an san cewa musulmi ne shi mai faɗan ma ya san musulmi ne to kasancewa qiyasun ma'al fariq kada san ka ɗauki abu ne ka aza shi ga wani abu wanda abin da ka aza kake son ka kamanta shi da wannan ya sha bamban da wannan ba a kiyasin wanda yake kafiri da wanda yake mumini ina tsammanin alaji lokaci yayi ko ko an wuce ba dan haka sai sati mai zuwa in Allah yayi rai sama dal taqi nastaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير وإياكم ina akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba in ba a sani ba sai a bada lokaci assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam fasara na wannan abiyatin da yake yaduwa